الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة بيو قوة ذو الحجة hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2022 miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun luga da adab da kuma abubuwan da ke da alaƙa da shi karan kansa adab din a muna karatu a cikin littafin attahani wallafar alhassan al-yusi rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta domin yabo ga malaminsa a sheikhu muhammad ibn nasir ad-dur'i a littafin da aka fi sani da al-qasidatu daliya kamar yadda muka yi ishara a darussan baya abin da yasa aka kira ta da alƙasidatu daliya saboda kowane baiti yana ƙarewa da dalo haka aka gina ƙasidat e, kowane baiti ƙarshen harafi na ƙarshe to za ka ga dalun ne tun daga baiti na farko har zuwa na ƙarshe e, mun yi ishara zuwa ga wannan a darussan da suka gabata a to yau wannan darasi shi ne darasi na hudu za mu tashi a baiti na talatin da ɗaya a shafi na biyar malam ya ce ma shi ita min samarin ya lazuwa manzarin anikin wa sautin fil gusuni mujassadi وحباب جريال يخلخل ساق أم لود بها فحم الذوائب ممأدي أو أمن ذي فرك خليع لبه أو قفوة الإصباح بعد تهجد أو عذب شارعة الفرات على ظما أو عذب مشرعة الفرات على ظما أو وصل حب بعد هجر مبعدي بألذ من تلك الليالي لو محا ما خطه الدبران سعد الأسعد فثنى أعنتها الزمان وأسفرت طلعاتها من بعد وجه أربدي واستبدل الأيام ذابل عيشها غضا وبالي وصلها بمجدد سقيا لأيام وإخوان مضوا حدث حدا بهم لأنحام الحدي ومنازل وظلال عيش مورق الأغصان ليس غرابه بمطرد ومعاهد ومحاضر طارت بها عنقاء مغربة إلى متصعد ما شئت من ثمر a darasin da ya gabata a baya alhassanul yusi rahimahullahu ta'ala ya shiga buga mana wani misali da wata irin itaciya ko kuma wata irin fadama ko gadina ko wani dausayi wanda ya kasance a cikin wani wuri ni'imtacce wanda shi ba fako ba ba kuma rafi sosai ba kuma ba, ba tudu sosai ba a wuri ne madaidaici duk wata ni'ima da yalwa da abun banƙaye na sha'awa ya tattara a wannan lambun ko wannan fadama ɗin sannan tana samun ruwa ga ruwan ƙasa ga ruwan sama saboda haka itatuwan da ke ciki ba sa samun fari kuma ba sa samun ruwa mai ƙarfi wanda zai hana musu jin daɗi ma'ana komai nasu yana tafiya normal ba matsala sa'an nan ga iska koyaushe yana kaɗawa wannan ishara ce cewa babu zafin rana sosai a inda wannan hudama ɗin ta auku sannan ga za ka ga itatuwan suna ɗan jujjuyawa sannan ga tsuntsaye ciki suna kuka eh? suna kuka kamar mawaƙa sun taru ga wuri suna amshin waƙa sannan in ka shigo wannan fadamat to za ka ji wani iska mai taushi mai daɗi yana bugunka wanda ya yi kama da iska na elish iskan bayan asuba to shi ne zai ci gaba da bayani wannan talhisan abin da ya gabata ne sai ce ma shi ita kai ya tabbata a cikin faraman nan duk abin da kake so akwai shi komi kake so to mutawaffar wannan gona ba zan tsaya in bata maka ina lokaci in kawo maka akwai kaza duk abin da kake so akwai shi ba ya kare ma magana ba min samarin na daga 'ya'yan itace da ake ci ya lazzu kuma ba kowane 'ya'yan itace ba sai wanda yake yana daɗin ci duk wani ɗaya na itaciya mai daɗi to akwai shi gona kayan marmari da dabine da sauransu ka koga gadina ta kai gadina wa manzarin adafi ne ai ma shi ita min manzarin akwai duk abin da kake son gani na abin kallo ciki aniƙin mai ban sha'awa duk abin da zai birge ka in ka gan shi saboda kyansa da kyallinsa da haskensa to akwai shi a wannan gonar akwai shi a wannan lambu na uku wa sautin ai ma shi ita min sautin mujassadi akwai kowane irin sauti na tsuntsu a wannan gona mujassadi wanda yake launi-launi kala-kala ma'ana kowane irin tsuntsu akwai ka san ko ne irin tsuntsu da nashi kalan kuka kalan kuka ko to haka wai in ka shigo wannan gonat to za ka je kukan tsuntsaye launi daban-daban wannan tsuntsu ya yi wannan ma ya yi shi ne ma'anan mujassadi kuma kukan ba mai takurawa ba mai daɗi filgusu ne sautin nan yana fitowa saman rassan itacen wannan wannan fadama ɗin a ganin abubuwa guda uku dama cikin abin da ke birge dan adam abu na farko shine abinci mai daɗi to akwai shi na biyu abin da zai kalla ya yi farin ciki ko ba haka bane yana cikin abin da dan adam ke su to akwai shi a gona na uku kuma yana son ya dinga jin magana mai daɗi ko ba haka ba ta yadda koda rai ne ya ɓaci sakamakon sauraron wannan sautin shi yasa ake son a dinga sauraron alkur'ani ko wa'azi da sauransu to waɗanga abubuwa guda uku duk akwai su a gonat wannan duk ƙari ne akan sifofin waccan gona kuma bata ƙare ba wa hababi jiryalin sannan akwai kumfa na ruwan giya shine jiryalun suna ne daga cikin sunayen alhamru giya to wahababi akwai kumfa na jiryalin giya wadda wannan ruwan giya ɗin yi halhilu yana munduwantar da saƙa ƙwabrin amludin itaciya bishiya mai ni'ima biha ya tabbata ga wannan itaciya fahami baƙin azzawa ibi sansami mum adi kuma wanda yake mai ni'ima in ka kalle shi zaka ga yana cikin ni'ima bai sha rana rana ta bushe shi ba bai yakune ba bai bushe ba a'a zaka gan shi normal ma'ana wai itatuwan da ke cikin wannan fadama ɗin to akwai ruwan ƙasa wanda ruwan ƙasa ya haɗe ƙwabirin waɗannan itatuwan su kuma wannan itatuwan ƙwabirinsu in ka kalle shi za ka gan shi cikin ni'ima shine amludin saƙo shajarati ƙwabirin itaciya in yana da ni'ima ba irin saɓani wasu itatuwa ba za ga can sama ke da kyau amma da ka kalli ƙwabirin to itatun waga gona ba haka suke ba bayan yana da kyau kuma ga ruwan ƙasa kuma sun yi masa kaman munduwa kaman mace ta samu daye ga ƙwabrinta sun mata kyau ma'ana ruwan sun ƙawata wa'annan itatuwan ga ƙwabrinsu bayan haka kuma itatuwan kuma ga su da ainihin azzawa'ib sansami fahamin masu baƙi saboda ni'ima ba su koma ƙasa-ƙasa ba alamun wahala a sun yi baƙi na ni'ima shine mum'adi saboda sun kasance cikin ni'ima wannan fassara ta farko kenan ko kuma fassara ta biyu wa hababi jiryalin sai kun yi hanguri aiki ake yi in baka shirya baka je gida ka huta wa hababi jiryalin da kumfan giya yu khalkhilu yakan munduwantar da saƙa ƙwabrin amludin ni'imtattan mace mace mai ni'ima masha Allah wadda bata fito gidan yunwa ba kuma bata fito gidan wahala ba akwai hutu kuma akwai abinci mai kyau to ka san in mace ta rayu a wannan wuri to alhamdulillah za ta fi namiji dan shi namiji dama ko cikin ni'ima yake za ga ko wasu abubuwa da za su sa ya wahala ko da yana cikin daula sakamakon shi ke fita ya nemo shi in wata rigima ce ta wajen gida shi ke zuwa ya kashe in barawo na ya zo ya faɗo gidan shi za a nema in maciji ya taso komi ya taso ita mace kawai tana gefe to mace wadda a cikin ni'ima ana kiranta amludun a larabci hakanan itaciya mai ni'ima ita ma ana kiranta da amludun shine fassarar da muka yi farko to ko ka kaddara cewa a'a wata mace ce eh da ta munduwantar da kwabrinta kuma ga kwabrin kuma yana cikin ni'ima yana walƙiya akwai ƙiba ba sai ce biha ya tabbatar ma matan nan fahami baƙin azzawa ibi tsoraye tana da tsoraye baƙaƙe ma'ana ba ta tsufa ba kasan mace ta tsufa sai gashin ta ya fari to ita ga matar tsorayenta baƙaƙe ne in mun ɗau amlud mace in mun ɗau amlud itaciya azzawa ibi zai zan sansani mum adi kuma tsorayen da yake suna cikin ni'ima e gashin ana gyara shi yana cikin ni'ima don mace in tana wahala gashin ta sai ya kone to ita ga ba haka take ba to idan mun ɗauka na mace sai ya zan ya kamanta mace da itacen wurin ya kamanta ƙwaburin mace ni'imtatta da kwabrin ita bishiyoyin wannan lambun sannan ya kamanta baƙaƙen tsorayenta tsorayenta baƙaƙe da sansamin itaciyar wayanda suke cikin ni'ima in kuma mun wancan fassara kuma babu wannan a duka malamai na fassarawa to dai wannan sifa ce ta gonat ala iya halin gonat ko lambun da itatuwan da ke ciki suna cikin ni'ima to yanzu an gama misali da gona sai yanzu an haka ƙarshen gona yanzu a shiga misali na biyu can da ya ce ma da hatun har yanzu muna nan tare da madin nan ba an ce aje ta ba eh to za a tambaye ku ita nan gaba kaɗan auko kuma misali na biyu amni samun amincin zifaraƙin ma'abuci tsananin tsoro wanda lubbuhu hankalinsa khali'in ya sonci wai wani ne saboda tsananin tsoro hankalinsa ya gushi sai kwatsam ga aminci kuma ya zo misali yadda za ku fahimta mutum ne an ka to gobe asabar karfe takwas za a halbe shi karfe takwas na safe aka sashi cikin ɗaki aka rufe takwas na yi sai ya ji ana buɗin ƙofa takwas na yi kuma ya duba ya ga takwas ta yi kuma an tabbatar mai da cewa halbe shi za a yi sai ga sojoji da bindigogi sai ya fito sai an gaba shi takarda yana duba sai an ka ce kayi firi au amni zifarakin kenan khali'in lubu in ka bincika daren nan bai kwana ba to akwai farin ciki tare da shi ko babu to wai ko ka kaddara wannan shi ma wannan misali in wancan na gona bai yi ma ba bai birge ka ba to wanga kila ya birge ka na uku au gafwatul isbahi ko kuma gyangyaɗi na bayan asubahin ba'da bayan tahajjudi qahinu shine dogon bacci mutum ne ya kwana kiyamun laili ko ya kwana tilawa ko ya kwana waye waye waye waye da sauransu almuhimmu dai bai yi bacci cikin dare ba to bayan ya yi asuba sai ya zo ya dan kwanta kasan lokaci ne wanda bai da tsawo to amma yana daga cikin kwana wanda yake ko bacci wanda yake mafi daɗi musamman ga wanda bai samu yin baccin dare ba to irin daɗin da zai ji to irin su ne za a ga ko ta da su ba sa son a yi in an ta da su sai haka suna ta rigima ai na kwana ina aiki eh ba za a bar mutum ya huta ba kaza kaza kaza ya yi ta cira to nan sai ya samu sa'a ba wanda ya tada shi sai da ya yi baccin safe ya sha iska ya ƙoshi sai da ya tashi to duk musifar da ya kwaso cikin daren nan ya zube ta to farin cikin da zai ji shi ma ka kaddara shi shine misali na uku in na gona bai yi ma ba sannan na amni zai farakin bai yi maka ba to ka riƙe na sahibu gafwatul isbai gyangyaɗawar algafuwa shine gyangyaɗi an gaje an gazawar al'isbahi bayan asuba ba'a da tahajjuri bayan ƙwahinu to misali na hudu in duk ba su yi maka ba auko kuma azbi shan ruwa masu daɗin haɗiya su ne azbi bi kasaril ba don adafi ne au azbi ko kuma samun ruwa masu daɗi na share furati na ƙorama furatu alfuratu wata ƙorama ce cikin kufa to a duniya ƙorama ce wadda da wuya ka samu ruwa masu daɗi kamar ita to shi yasa duk larabayan za su ba da misali sai su ba da misali da ita to wannan ka ƙaddara kai ne ko waninka ya shiga cikin yanayi na kishi na kishirwa ya rasa ruwa kishirwa kamar ta kashe shi amma sai an kawo mai ruwan faratu eh ga sanyi ga daɗin haɗiya kuma ga daɗi ga ƙamshi kuma mai daɗi zai ji farin ciki ko ba zai ji ba a wata nuskar suna rubuta au azbi mashra'atin shi yasa ne sake maimaitawa da ni aja akwai shari'atin akwai mashara'atin ƙorama asalinsa shine wurin gangara a ɗebo ruwa shine mashara'a ko shari'a hmm? sai ce ala zama bisa ga ƙishirwa ai ma'a alaɗin nan ma'anar ta ma'a tare da ƙishirwa akwai hamza sai aka goge ta ai ala zama in yana tare da ƙishi an shafi hamza lilwazni to sai aka kawo mai ruwa azubitin nan ka kaddara ma'u au ma'i azbil au ma'i azbi shari'atil furati ala zama ko kuma samun ruwa masu daɗi na ƙoramar tekun furatu mun ce yana cikin kufa in wannan bai birge ka ba ga misali na biyar shine na ƙarshe awwasli ko saduwar hibbin masoyi bi kasril ha alhibbu shine masoyi alhubbu soyayya alhabbu kwaya ta abinci ko ta wani abu to suna da bambanci an wasu ko saduwar hibbi hibbin masoyi ba a da hajirin bayan ƙaurace wasa ga masoyinsa mabadi mai nisantawa tun ne masoyinka ne soyayya ta ƙarshen ta ƙinƙari sai aka samu yankewa haka ɗaya bai tsammani kwatsam sai gashi ɗaya a gabanka ko in baka gane ba budurwata kana mutuwar santa ka nema an yi komi sai da ranar ɗaurin aure ta zo sai aka ce an raba ka da ita bayan an aiko ma saƙon an raba ka da ita kuma bayan lokaci kankane sai aka bugo ma waya an ɗaura auren eh yanzu ba wai ma saƙon an dai a auren ma an ɗaura gobe tana nan tafi akwai daɗi ko babu to ina maɗin nan da an ka baku to ku kawo ta to ma da gonat waccan gona da ta gabata da ma'abuci aminci bayan tsoro da ma'abuci angaje bayan asuba da ma'abuci kishirwa ya samu ruwan furatu da ma'abuci saduwar masoyinsa bayan yankewa dukkaninsu to ma bi alazzamin tilkan layali ba su kai daɗin kwanakin da na yi na yaren tan nan da ni baka labari ba ya faɗa ba watsanun a hittu bihi a shabi ba ta wasu ba ilfai ne laisa a ma bi munakkadi to wa'annan kwanakin da ya ba mu labari na yarinta yana kaza yana kaza yana kaza don misalan gada ni baka wallahi ba su kai su daɗi ba to bi alazzamin tilkan layali shine khabaru ma nafiya dauhatun shine ismu ma marfu'un bi alazza jarun wa majrurun shine khabaru ma fi mahalli nasbin to shi yasa an ce za a tambaye ku ita sai ya ce addabaranu ga can gaba tauraron tauraron musiba ko tauraro na kunci can zamanin larabawa to akwai wani tauraro da suka camfa cewa duk abin da za a yi a wannan lokaci in dai tauraron nan ya wulga to ba za a samu nasa ba za a samu jin daɗi ba in aure ne to za a samu fitintinu da jarrabobi da sauransu in ma mulki ne naɗa ka sarauta akai kuma aka yi daidai da tauraron addabaranu ake kiransa ya zagaya to wannan mulki ba za ka kare shi lafiya ba to suna da wannan tawahumin wannan tun kamin musulunci eh amma musulunci bai yadda da wayannan abubuwa ba kawai wahami ne e ba wani tauraro na azaba ko na kaza wannan duk shiriri ta ce to shine ce addabaranu da dai tauraron da baranu laumaha mm, to kamin wannan lauda dai sa'adul as'adi mu je ga na gaba shi kuma kishiyar da baranu e, tauraron da ke tahowa da arziki shi kuma suna sha'awar laraba su yi aure ciki su yi kasuwanci su su samu haihuwa su yi duk wani abubuwa dai wai yan an yi a wannan daidai wulga wata sai a kai kan lafiya in ma haihuwa aka yi ma ka samu nasara to wai sa'adul as'adi haka suke kiransa ko sa'adu su'ud duk suna kiransa da tauraron da ke jayo arziki lauma hada ya goge ma abin nan da addabaranu tauraron kunci haɗahu ya goge shi bayan shi tauraron kunci ya zo ya kawo min musibu da kala-kala daban-daban to ina ma da a ce shi kuma wancan na arziki sai ya zo ya goge ya min kiliyarin ɗin shi ya gusar da shi daga gare ni wai abin da yake nufi tsuha shi a tauraron dabaranu sa'adul as'adi shi a tauraron kurciya saboda sadda yana yaro kaji irin ni'imar da ya baka labari ya samu to amma da ya tsuho sai matsaloli suka biyo baya to shi ne yake cewa ina ma da a ce eh gaba za ta koma baya baya ta dawo gaba ina inda a ce kwanakin can tilkan layali za su dawo shekarun nan na tsuha na musiba su tahe su nan nadama ta shi kai nadama yake yi to amma ina in ka riga ka tsuha ka riga ka tsuha sai dai ka bar ba Allah ko to sai ce azzamanu zamani fasana ya karkato da a'in na tahara game kwanakin nan na kurciya ina da hakan zan same shi kwanukan ga da nake cike na tsuha ina da za su jayo min ragamar shekarun nan na kurciya a tsanun ahittu ina da a ce za su dawo ashabiba ta wasu baɗin nan sai ce tsala'atuha fuskar wa'annan kwanakin wa asfar sai su dawo suna masu haske na yanzu duhu nake gani wai fuska mai haske shine lokacin da ana yarinta ana samartaka wa'ancan shekarun fuska mai kura kuma yanzu shine wannan ta tsuha wai to ina da shekarun nan na tsuha za su gushe waɗancan su dawo sai shekarun nan da yake ciki na tsufa su jayo mai ragamar shekarun can na samartaka sannan waccan fuska da ya zama da ita wa'yancan kwanaki farare masu hasken fuska masu alkhairi wa asfar su dawo suna haske min ba'adi bayan wajihin fuskar kwanaki arbadi mai kura saboda in mutum ya tsuwa za ka ko jiki ne bai iya gyarawa ko ba haka bane to amma saurayi ha sai haga ya ci kwalliya ya ci ado ya yi waye in ka kalli fuska ta sai haga tana shine tana kyalli amma tsohowa eh to fuskar tsuwa ita ce ya kamanta da arbadi mai kura fuska mai haske bai kyalkyali ita ce fuska yarinta da kurciya to ina da wai gaba za ta koma baya baya ta koma gaba shine yake so kawai kwanakin yarinta su dawo su mai gurbin na ainihin tsufa shekarun tsufa su mai gurbin wa'ancan na yarinta ka kusan dai mala ya ji daɗin zama wanga gari to wannan duk shimfiɗa ta aka yi ma dangane da yabon wanda a cikin garin in garin malan dan nasiru haka yake to min babu awala malan fa wannan gari fa wai ko yaro kake in ka shiga garin nan to lafiya launi don shi daga ƙarshe barin garin yayi ba can ya tsufa ba wani wuri ya koma ya ce al'ayyamu kwanaki wasu tabdala su musanya min da zabila aishiha busassan rayuwan nan da na yi da nake ciki ta tsuha wasu tabdalal ayyamu gabdan su mai dame ita ta koma ɗanya busassan rayuwa ita ce shekarun tsuha kwanakin tsuha rayuwa ɗanya mai taushi shine gabdan shine rayuwar samartaka wai fata yake yi ina da a ce al'ayyamu kwanakin nan da nake ciki na tsuha su musanya busassu kuma ga rayuwa ta bushe ba na jin daɗin komai haka kwanakin tsuha suke za ka ga dai rayuwa dai ga ta nan ba daɗi komai sai ka za ka kai manzilin da komai ba ka jin daɗinsa in ka ci abinci ba ka jin daɗin shi in ka sha abin sha ba ka jin daɗi ba ka jin daɗin komi a ga rayuwa ta bushe Hmm? wa baliya kuma kwanakin nan su musanya min baliya tsohon wasu liha saduwarta bi mu jaddade sai su kawo min sabuwar saduwa ba tsohuwar saduwa ba tsohuwar saduwa shine kwanakin tsuha sabuwar saduwa shine kwanakin yarinta to sai addu'a ya ce saƙayan li'ayyamin wa ikhwanin ai saƙallahu saƙayan ka ƙaddara wannan Allah ya shayar da saƙayan maf'ulun ne mutulak saƙallahu saƙayan to sai aka shafe fi'ili da fa'ili sai aka bar kawai maf'uli mutulaki saƙayan akwai wannan usulubi to Allah ya shayar da ruwa masu daɗi li'ayyamin ga wa'yancan kwanaki na alkhairi na samartaka sai ce wa ikhwanin kuma Allah ya shayar da wasu ‘yan uwa da na zauna tare da su amma ‘yan uwan nan mazau su kan sun mutu sun shuɗe babu su yanzu amma dai ina roƙo Allah ya shayar da su ruwan rahama duk da ba sa duniya to me ya tafiyar da su sai ya ce hadasun musiba ta zamani hada ita ta gargada su bihimu ta gargada su li'an ha zuwa ga katarnin mulhadi kabari ma'ana an kai su kabari sun mutu to amma duk da haka ya musu addu'a me Allah ya shayar da su ruwa ko ko kuma yana ya ɗauka a'a ba mutuwa sun kai ba madau sun shuɗe cikin shekaru masu tsawo ma'ana sun yi shekaru aru-aru abokan shi ne wa'anda irin ne wa'anda an kai yarin taɗin nan to kamar ka tambaye shi me ya jefa su cikin shekaru masu yawa sai ce hada su musibar zamani duk wanda har gani da tsuha ai ba haka an ka haife shi ba ƙarshe za ka ga fatar jiki ta tamuke kai halittar sama tana neman ta canza da za ka ɗauko hoto ne lokacin da yana sakandare ko yana jami'a da yanzu sai ka yi kawo ba shi ba ne to miyan mai shi haka hadasun musibin zamani yau mata ta ta ɓata mai rai gobe ɗa ne shi ɓata mai rai jibi makwabci ne haka aje nema ba a samu ba a kwana da yunwa ga yara na kuka to wayannan musibin zamanin hada bihimu su suka gargadu su suka kawo su zuwa ga waga rayuwa ta arzalul umuri sai ce li'an ha zuwa ga tafarki na mulhadi na kabari mana suna dab da su mutu dai a jefa su rami kawai to baitin na iya daukar haka mana duk wanda haga ya tsuha to ya kama hanyar kabari bisa hanya yake kuma ya kusan kai kai ba sai an faɗa ma ba da kaga mutum ya kai wani limit to ka san shi sai dai a yafe kawai yanzu ba magana aka wai ko da baya da lafiya ya ji sauki ya dawo a wa manazilin kuma ina addu'a Allah ya shayar da masaukan nan na garin nan na su malan dan Nasiru Allah ya shayar da su ruwan rahama ka san in ka zauna ga wuri ka ji daɗi eh koyo shi ka tuna kana mi kana fatan alkhairi zuwa ga garin amma in ka zauna ga gari ka haɗu da musiba eh wa zilali aishin kuma Allah ya shayar da wasu inuwoyi na rayuwa sai ya ce muriƙil agasani waɗannan inuwoyin kuma suna masu yawan sansami ga rassansu rassansu suna masu yawan sansami kowane reshe za ka ga yana ɗauke da sansami masu yawa ma'ana nan yana nuna maka waɗannan masaukayin gidajen garin nan da ya zauna ya kurciya to akwai rayuwa wadda rayuwar tana da inuwa ma'ana akwai rayuwa mai daɗi rayuwa ce wadda babu wahala cikinta kamar gari ne ko wuri a ce ciki yake da itatuwa masu inuwa kaga wuri ne na hutawa to ma'ana in kan rayuwar nan garin to za ka yi rayuwa ta hutu ba ta wahala ba to su ne ya kamanta wato daɗin rayuwa da itaciya mai yawan sansami mai yawan rassan kuma suna da sansami sannan kuma gata da inuwa cikakkiya ta yadda in ka shiga cikin inuwan nan ko ko hasken rana ba ka gani ko ina an rufe to kasan irin wannan itaciya ta fi daɗin abin nan a shiga a ɗan sha abin nan ko? sai ya ce wai wannan itaciya laisa gurabuhu hankakar da za ta hau wa'annan itatuwan laisa bai zamo ba bi mutsarrade da wanda ake kora wai baƙo na ya kamanta da hankaka baƙon da ya zo ya sha wannan inuwa ta garin su malam to ba a kora ce sai dai higaji da zama ya tahiya ce wannan gari ya yi ko bai ba ba gari na in ka zo a dinga takura ma a ce kai ba ɗan ƙasa ba ne ina takardun kaza ina ina ina national id card a za a bar ka ka zauna ka huta kuma ka ji daɗin rayuwa to ya kamanta bako da hankaka saboda hankaka koyaushe tana neman itaciya mai inuwa ba ta son rana wa ma'ahidin jam'u ma'ahad al-ma'ahad shine wurin da ake yawan zuwa an saba da shi shi yasa sai ka ji an ce makaranta kaza ma'ahad kaza saboda yawan zuwan da ake yi to shine ma'ahad to wa ma'ahidin da wuraren zuwa waɗanda aka saba da su wa mahadirin su waɗannan wa mahadirin da wuraren halarta jam'u mahadarin wai yana tuna waɗancan masaukai da ya saba da su kasan in ka zauna ka wuri gari sai ka dinga hararo unguwa kaza da eh makaranta kaza wuri kaza kuma baka cikin garin kila can kai sakandare ko can kai jami'a haka kawai za su dinga zo ma a kwakwalwa to su ne yake tunawa wai wuraren sabo na masaukai wa mahadirin da wuraren da ake halarta a zo wuri kaza a halarta a zo wuri kaza a halarta kuma shi yanzu bai tare da su ya koma can wani gari kasa ana samun irin haka to sai ce an ƙa'u tsuntsun da ake kira an ƙa'u shi ne gaggafa ko kashega wasu suna ce mata gaggafa wasu suna ce mata kashega shi an ƙa'u asali wasu malamai sun ce babu shi haka kawai laraba sun ka ƙirƙiro shi sai su ba da misali da shi ko ta fuskar ba da saurin abu haka ko ɗauke abu ko kuma irin in an rasa abu ana son a nuna abin nan kwata-kwata ba zai dawo ba ko kuma koda zai dawo to da wahala to suna ba da labari da an ƙa'u gaggafa malaman zaure ke fasara wasu su fasara ta daga shiga to wasu sun ce a a tauraro akwai shi amma tsuntsun kai tsuntsun akwai shi amma babu tsuntsun da ya kai shi tashi sama e yana tashi sama sosai ba a cika gani ne ƙasa ba shi wasu kuma suka ce a shi an ƙa'u tsuntsu ne babban tsuntsu ne ba tsuntsun da ya girma ne an yi wani annabi a zamaninsa tsuntsun sai ya zo yana ɗauke ƙananan yara yana canyewa sai mutanen zamaninsa suka kawo mashi annabin kuka cewa ga muna cikin tashi hankali ka fito da yaro sai tsuntsu ya zo ya ɗauki sai roƙi allah sai allah ya tahiyar da wannan tsuntsun da zuriyarsa gaba ɗaya sai ya waye gari babu shi sai sunansa kawai sai sunansa e to wasu sun ce a kwata-kwata babu sai yana cikin abubuwa guda uku laraba na yawan kawo su a zantukarsu amma babu su ita al'anƙa'u na ciki algulu fatalwa na ciki ba wani abu fatalwa babu amma laraba na kawo ta kuma har sunanta suna ambata na uku alkhillu madadayi masoyi shine masoyi na ƙarshe soyayya ta in ta ƙarshen lamba to shi ma babu ta ba wani da zai so kawai a matakin wai ya kai ga a kira shi da alkhillu to amma laraba na ba da misali da shi to sun ce ita al'anƙa'u a wannan layi take za ka yi ta ganin ana ba da misali da ita amma babu ita haka nan algulu haka nan alkhillu to Allahu alam haka dai malamai ke yawan ambata to yi waɗancan wuraren sabo da wuraren halarta an ƙa'u ɗinga da laraba ke buga misali da shi wajen wato tashi sama ko in sun ɗauki abu an rasa shi kenan to tsarat biha ita ce ta ɗauke min wa'yancan wuraren masaukan ta raba ni da su wai kamar wannan tsuntsun ne ya zo tun da an ce yana ɗaukar yara to wai kamar wannan tsuntsun ne ya zo ya sauka ya ɗauke wa'yannan masaukai na garin su malam ɗan nasu da wuraren da nake halarta ya raba ni da su kuma muguri batan kuma an kawo ɗin nan gashi ta yi yamma ni kuma ina gabas to yaushe za ta dawo ai ba za ta dawo ba to wannan ishara da yake maka yadda wa'annan masaukan suka yi nisa da shi kuma ya ɗebe tsammanin haɗo shi da su ya ɗebe tsammani saboda ko da masaukan sun dawo to ai shekarun kuma sun wuce daɗin da ya ji ba zai sake dawowa ba to ya yi daidai da kamar ita gaggafa din nan ta zo ta ɗauke maka ɗa don ba ta taɓa ɗaukar ɗa an ka gan shi ba da ta ɗauke shi kenan sai dai matarka ta haife wani kuma ta gama haihuwa shi kenan ka auri wata to haka ya ɗebe tsammani da cewa masaukayyan nan ba za su dawo ba wuraren halartar nan ba za su haɗu kuma da ta ɗauke mai wuraren nan ta jefa su ila mutasa'adi zuwa wuri mai hauhawa tudu can inda bai iya hawa shi kai alazalu yuzi Allah ya zaga masa da alkhairi sunan za mu kwana insha Allah ta'ala wani darasin sai mu tashi halmin a shaya fi azaya mushirin maliyatin maushiyatin min uwadi to za ka samu nishadi in kana karanta laƙasidatu daliya kwarai da gaske insha Allah akwai adabi ana koya maka karatu da yanayin zamantakewa na rayuwa da sauransu to wannan almuhimmu ma misali abin da ya fi muhimmanci shine in an shiga baitocin da ya fara yabon shi malam dan nasiru tunan ne za ka ga abubuwa wannan duk shimfiɗa ake yi ana sharon fage ne yanzu ana son a nuna maka matsayin garin su malam wannan ana kira ne da zikirul atlal walukufa alal manazil kalarab in ka zo yabon mutum to kai tsaye madadin ka shiga yabonsa wannan babu babu adabiya babu fanniya tare da kai ta adab to shine sai ka fara yabon wato wurin da yake zaune garinsu da wasafta garin da makamantansu hmm? itatuwan garin ga yadda suke ga yanayin rayuwar garin da sauransu da sauransu sannan kai tsaye sai ka shiga ga yabon wanda almamduha wanda kake son ka yaba to galibi haka suke yi ba kai tsaye da ka buɗe kasida shikenan ka fara yaban mutum ba wannan yana nuna alamun rauninka ta fuskar adabi eh ta fuskar adabi eh Allah ya samu gani kuma kana son ka yabi malamin garinku ko sarkin ko wani mutum dai haka na garinku to kamin ka yabi shi kai tsaye sai ka fara ko da ungosu ko da garin nasu misali irin yadda garin yake da jan hankali wajen kamar da yadda ya yi da makamantansu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuwa insha Allah yau za mu rufe karatu sai bayan sallah in Allah ya sa su ja yajin aiki ba to zuwa bayan sallah sai mu ga yadda za a yi mu ci gaba in kuma an ja yajin aiki to sai illa ma sha Allah babu rana lalle da kun ji an ja ya ja aiki to ba magana karatu kowa ya ta zuwa nema abin da ya saba wanda ke karatu wasu wurare ya ci gaba da yi sai sannan ma gama karatu to sukuna sannan a yi tunanin ya za a yi insha Allah Allah ya samu dace